da arba'in da bakwai hijiran manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da ishirin ga wata na hudu miladiyar isa ɗan maryam alaihi salatu wasalam domin ci gaba da karatunmu na usulu sunna wanda muka wara a cikin azumin watan ramadan don ban manta ba mun tsaya karatu na hudu ne yau kuma da yarda Allah za mu ci gaba da karatu na biyar kenan idan ban manta ba mun tsaya a magana inda malam ke bayani yake cewa za mu karanta larabcin gabaɗai in yaso sai mu dawo ga fassarar shi tare da bayani akan karatun da za mu karanta malam yake cewa wa minas sunnatil allazimati allati man taraka minha khaslatan walam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه أقله فقد خفي ذلك وأهكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمتئ وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن السكات وألا يخاصم أحدا ولا يناذره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة hatta ya da'a jidala wa yusallima wa yu'minu bil athar kenan wannan karatun shi za mu ɗauka a daidai wannan lokacin tare da tare da fayyace mi karatun yake ɗauke da shi kenan za ku yi aiki da littafin ku sai malam yake cewa na daga cikin sunna allazima ta dole shine a sunna allazima allati man taraka minha khaslatan wadda duk wadda wani ya bar siffa kwara guda bai karbe ta ba wa yu'minu biha bai yi imani da ita ba lam yakun min ahliha bai cikin ahlus sunna kenan su ne abubuwan da za mu yi malam ya ce na daga cikin sunna ta dole wadda in mutum ya bar wata siffa bai karɓe ta ba bai yi imani da ita ba to bai cikin ahalin sunna kenan ba haka ba kawai za a cewa mutum bai cikin ahalin sunna a'a akwai abin da sai in mutum ya yi shi za a cewa bai cikin ahalin sunna ba kowane laihi ne ba an ka aikata za a cewa kai ba ahalus sunna ba ne akwai lahin da an ka aikata shi har yanzu kana cikin ahalus sunna amma dai zai zaman tocewa lahin yana iya sa a ce maka ko fasiki ne ko mujirimi ne abin da ya kama da hakan shi yasa sai malam ya ce darsan da za a iya ɗuka ƙalƙashin wannan jawabin akan wannan gabai malam ya ce dalilin da suke sanya mutum ko wata ƙungiya fita daga cikin ahalus sunna idan ana son mutum a ce ya bar ahalus sunna ya koma wata ƙungiya to akwai abin da in yayi za a cewa haka nan ahalus sunna su ne masu biyar sunna da alkur'ani yadda allah maɗaukakin sarki ya ce ahalul bid'a su ne masu ratse ma abinda Allah da manzan shi suka tsara sannan kuma su ne masu bin shubuhohi abinda ake ce ma shubha shine abu wanda kamar gaske ne amma ba gaske ba ne wannan shine ake ce ma shubha kaga sallah ibada ce amma Allah maɗaukakin sarki ya takaice sallah a zahar a raka'a hudu za a iya cewa ka ƙara guda saboda Allah maɗaukakin sarki mai girma komi kamar ba ka haɗuwa kaga in ka kalla ko a hankalce sai ka gani e in ma bi ka ƙara ka yi ma Allah maɗaukakin sarki mai girma baka biya Allah ba kaga daga nan an shiga waswasi dama a cikin hadisi shubha an ce ba masu gane ta sai malamai wanda suka yi karatu shi yasa idan dai shubha ce to lalle sai sai an yi waswasi kanta kenan shi yasa addinin musulunci duk abin da ka gani yana ji maka yana dawowa to ba a ce ka tsaya haka nan ba abinda ake so ka tambaye malamai menene matsaya akan wannan wannan abin da kake jin shubha akan shi kaga kamar ka zo masallaci ne sai a yi katari ana yayin takalmi iri guda dukan mu hudu sai mu zo da takalmi kala guda kaga in ka zo doka ba ka iya haidda naka kuma duk wanda ka kalla sai ka gani kamar naka ne ba abin da zai hidda maka wannan shubha sai in ka tsaya tana shi akwai wanda yana gane nashi da ya zo ya sana shi to kai yanzu kaga ya hidda ka daga cikin shubha ka gane wanga shine naka to wannan shine ake ce ma shubha sai malam ya ce amma abubuwan da suka shahi sha'awa kamar aske gemu kaga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai aske gemu ba amma kaga wasu a cikin sarranmu wasu na aske gemu wasu na ragewa wasu na ma hidda gaba ɗaya kaga tunda manzo Allah bai hidda ba in ka hidda lahi ne amma har yanzu menene kai ahlus sunna ne dan mutum ya cire gemi ba zai hita daga cikin ahalin sunna bai koma cikin ahalul bid'a ba kai tsaye kamar da yanda ake yi ake zahawa ga karatu ko aka ga mutum bai da gemi sai a ce dan bid'a ne bai hita daga cikin ahalin sunna ba amma abin da ya aikata menene lahi ne kuma Allah zai iya bashi zunubi akan hakan sannan ka kamar shan giya su da dama cikin musulmi ana samu wanda yana shan giya ko amma za ka ganin tana yawa sallah asuba yana zuwa da dama wanda ba su shan giya ba su zuwa sannan su da dama za ka ga mutum yana shan giya amma duk lokacin ibada ba ka samun shi ya sha ya sha giya sai an kammala komi da dare yake ta ya shawo giya shi ya dawo ya kwanta tana yawa unguwa ba a san yana sha ba to shi ma wannan aikin ba a cewa mutum ba ahlus sunna bane kamar yadda ka san duk wanda ya aikata lahi lahi ne ya aikata amma abinda ke hidda ka a ce kai ba ahalin sunna ba ne to sai ka kai ga taɓa wasu abubuwa wanda suka shahi janibin Allah ko ka kyarda da su ko da a zuciyarka ne ka ji ba ka yarda da su ba to nan ne za a fara magana hidda ka daga cikin mi daga cikin ahlus sunna ka koma cikin cikin ahlul bid'a wanda su ne ke kirkira magana su danganta mu Allah ko kuma hadisai ne wanda malamai bayan sun gama tace hadisai an gano wannan hadisin matanin shi ko kuma takhrijin hadisin ko kuma hukuncin hadisin ba daga sahabban manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi bane ya tau to nan ma an kai aiki da shi za a cewa kayi bid'a sannan malam ya ce ko kuma jan wando ma'ana sakin wando har ana take shi tunda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi magana akan hakan yace duk abinda ya wuce idan sahu a cikin menene a cikin wuta ne amma dan ka take wando akwai malaman da ke ganin in ma ka yi sallah haka nan ba za a ce ba ta karɓo ba sai dai a ce ladarka ta rage amma dai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi izar in shi tunda lokacin su zane ne ake daurawa ko bai taba wuce bai taba wuce ijiyar sahu ba kenan wannan ayyukan da uku da muka zana ko muka ce misali aske gemi ko shangiya muka ce ko kuma a saki wando ya ja ƙasa muka ce wannan duka ba su yadda mutum daga zama ahalus sunna malam ya ce sai dai mutum ya zama mutum ya zama fasiki ta mala ya ce sai dai mutum ya zama fasiki me ake ni da fasiki abinda ake ni da fasiki shine wanda yake aikata mummunan zunubai kuma galibi mai irin aikata su da wuya da wuya yake bari shi yasa za ka ga mutum fara aske gemi haka nan zai ida da wuya ya koma yana barin shi in mutum ya fara shan giya da wuya yake bari in an samu wani ya bari saboda rishin kuɗi ko kuma saboda wani abu na rayuwa amma darar da kuɗin suka dawo zai sha shi yasa ake cewa ba a karɓar tuban wanda yake wanda talauci ne yasa ya bar wani abu to shi ne to wannan shi ake cewa fasiki kenan kaga fasikanci ba karamin abu ne ba kenan yana da kyau a ce in mamuta yana cike don an ce ba sai da ka daga cikin ahalus sunna ka ce to tunda na ji karatu ina da cikin ahalus sunna zan ci gaba da sha kenan duka wannan ba daidai ba ne kenan misali mutum yana iya kasancewa basalafi ne a zahiri in aka ce mutum basalafi ana nihin wanda yake bin tafarkin magabata wanda suka gabace mu wanda suke bin tafarkin alkur'ani da na manzan Allah da na sahabban shi da na ijtihadin malamai su ne ake ce ma salaf ba wata kalma ce ba an ce salaf abin da ya wuce abin da ya shuɗe an ce salafawa wanda suka gabace mu amma a cikin janibin karatu ana nihin malamai na kirki wanda suka gabace mu wanda suke bin sunnan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kenan mutum a zahiri yana iya zama haka nan ko a aqidar ahlus sunna ko da yana shan giya inda yana kiyaye komi ba tare da yana intikari ga qur'ani ba ko yana intikari ga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi to ba a cire cikin ahli sunna ahli sunna ne shi kenan kun ga zama ahli sunna abu ne mai mi abu ne mai sauki kawai sannan malam ya ci gaba da cewa haka mutum yana iya kasancewa mai gemu yana ɗage wandonsa yana yin sallar dare amma ya kasance ɗan bida'a ne ko yana yiwa mutum ya bar geman shi mutum ya ɗage wandon shi ko mutum bai shan giya yana sallar dare yana azumi yana komi amma sai ka iske ya ɗan bida'a ne yanzu misali in maka ɗauke sallah ta raga'ib wadda can baya mai maganarta wadda ake ƙarshen juma'a ta azumin watan ramadan kana ya samun mutum yana yin komi amma wannan bida'a ita kadai yake aikata sabilin ta kadai za a ce mai dan bida'a saboda ibada ce wadda bata bata tabbata ba daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan kuma ibada ce wadda bata tabbata ba daga sabon manzan Allah sallah ce wadda za ka gani juma'a ta ƙarshe a cikin watan ramadana an taso ko na inda ake yin ta bakin kwalta ana yin ta ko masallacin dan buzuwa ko to wannan sallah ba ta da asiri kuma ba manzan Allah ya yi sannan hadisi ne wanda malaman hadisi suke cewa hadisi ne abin kyama sannan hadisi ne wanda bai da asili kuma a da ba a masan sallab ba to amma mutane suna cin karo da hadisai wanda ba su da asili amma kuma su yi mi sai aiki da su to kaga wanda yake sallar dare yake komi sai ya zo ya wannan bid'a to ba za a kira shi ahlus sunna ba za a kira shi dan bid'a ne saboda wannan bid'ar da ya kasance yana aikatawa duk da ku ya ɗage wando duk da ku ya bar gemu duk da ku yana sallar dare kenan kaga mutum yana iya yana aikata aikin lahi amma yana cikin ahalis sunna sannan mutum yana iya zamantowa bai aikata aikin lahi a zahiri amma a ɓoye ɗan bid'a ne shi shi yasa sai ka gani daga cikin ahalus sunna sai ka ji an ce kai shi ma dan bid'a ne to dan an kama shi yana yin bid'a duk da ku a zahiri a zahiri ba dan bid'a bane sannan mala yace idan akidarsa ta sabawa akidar ahalus sunna kamar khawarijawa da masu tabligi aƙidar khawarijawa ita ce aƙida wadda shugabanni ba su sha za a iya kashe shugaba ko ko in shugaba ya ɗauki wani hukunci za a iya hituwa a ce ba a yarda ba shi yasa ka gani duk abin da ya shahi iko inda aka gani za za a hito mai shugaban kasa kake ganin malamai suna hanawa aqida ce ta ta yan bid'a ba aqida ce ba ta ahlus sunna kinan ba a hitowa gaba da gaba da shugaba kinan wannan khawarijawa kadai suke hakan to aka samu tun da irin wannan akida ko da yana azumi yana menene yana dangala wandugo to yana cikin yan bid'a bai cikin ahlus sunna saboda ya siffanta da mi da akidarsu sannan da yan tabligi wanda suke ganin su ma kusan duk hanyar su dai da yan da yan kalakatu suna ganin qur'ani yana isa ayi mi ayi kira zuwa ga addini da shi a bar maganan manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kenan ma'aunin da ake auna mutum da shi shine aƙidarsa ba yanayin shiga shi ba yanzu ka san galibi da an bar al'adun hausawa da galibi al'adun hausawa ba mu san sa ƙananan kaya ba ko ba mu san sa ko cirarrun kaya ba galibin kayan da ake sa suna da alaka da addini kusan dogayen kaya ne ake sa to amma yanzu za a gani duka matasa da ɗiyanmu kusan kowa ya koma ƙananan kaya yanzu kaga mutum yana iya zuwa misali nan masallaci ya zo da wani gin ko sai ka ga a takallan shi ana ganin ko kamar ba ma musulmi ba ne alhalin kayan da ya sa in ba sun bayyana mai tsiraicin shi ba ko kuma kayan wani arne ne ke sa su sai ya kwaikwaye shi ko kuma kayan ya sasu ne yana son ya kwaikwayi wani arni amma in dai ba don haka nan ba to duk kayan da mutum ke so zai iya sawa in dai ba su shahi wanga matsalolin da ake cewa sannan kuma ya zo masallaci ya sallashi kuma cikin ahalis sunna yake ba ka yi saka cire shi ba kuma ko daidai da ya yarda ba ka cewa ya yarda a ce ya yarda zai dawo ku be ba shi yasa za ku ga wani lokaci malamanmu wani lokaci ana ɗansa ana ɗansa zahi ne saboda yaran su jimi su ji tsoro su bari amma sa kaya bai sa a ce wane ba mutumin kirki ba ne ko kuma wane bai da akida yanzu ka ga ana zahi saboda irin wanga hulunan namu suna da zahi in ka ga za su cuta maka kana iya neman hula da ba ta da zahi ko da kefi ce ka sa ka yawon amma ka ga a matsayinka na malami in ka yi haka nan saboda rashin karatu wani daga ran nan zai fara sata shi ya maida ta abinsa zai cewa ai malam ma ya sa dama ko can ba wanda ya hana asa amma dai ya zamanto shi ne ɗabi'unka saboda ɗabi'un dama ba ga musulmi ba ka gansu ba ga babanka ba ka gani ba ga wani kakanka ba can ga wasu ne ka gano kawai sai su komo su ne kayanka kai ba za a taɓa ganinka da kayan mutunci ba to nan ha akwai matsala amma in dama ce ta bada sai ka sa kayanka sannan kuma kana cikin ahli sunna amma babu wani laifi kenan ma'aunin da ake auna ake auna mutum shine nauyin aqidar shi yana aikata bid'a ko bi aikatawa in mutum ya tashi ko gidansu ba izala ba aiki ko gidansu ana maulidi ko gidansu ana wasu bid'o'i kaga in shi ba yi ba za ka taba ce mai dan bid'a duk da ko gidansu ana yi za a kira shi da menene da ahalis sunna kenan daga yanzu ma'aunin auna mutum mu sani cewa ba sa kayan shi bane ba halayen shi bane wanda ake gani ba zunubin shi bane ke sa a ce dan bid'a ne dama manzo Allah ya ce lalle Allah bai kallon surorin amma Allah yana kallon zukatan zukatan ku ne kenan dan haka ma'auni wanda za a cewa wani ɗan bida'a ne a same shi yana aikata bida'a ba wai yana aikata zunubi ba ko da na shan giya ne amma idan aka same shi yana aikata bida'a to ɗan bida'a ne shine abin da malam yake son makaranta a cikin wannan ɗan ba wanda ya gayi wanda ya ce wa mina sunnatin lazima allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha kenan har yanzu ba mu zana ko ɗaya daga cikinsa ba wannan shin huda ce kenan na daga cikin na daga cikin wannan siffofin malam ya ce imani al'imanu bilkadiri khairihi wa sharrihi imani da ƙaddara mai kyanta ko mara ko mara kyawu in ba ka yi imani da ita ba dan bid'a ne shine mala ya ce yana daga cikin sunnonin akida da suke wajibi a yi imani da su imani da kaddara to me ake ce ma kaddara aka ce dangin alherinta da sharrinta malam ya ce wata sidiku bil ahadisi fihi da gaskata hadisan da suka zo game da ita ƙaddare duk hadisai wanda suka yi magana kan ƙaddara inda malamai sun tantance kinan ka yarda mi ka yarda da wannan ƙaddara amma yanzu duka galibi ana iya cewa kusan kaso saba'in cikin dari na musulmai ba su yin imani da kaddara saboda duk abin da zai samun mutum galibi bai saurin cewa ga Allah ne ya samar da shi musamman yanzu in ka ɗuka cikin maza duk abin da aka yi wallahi sai sun ce wani abu kuma yanzu galibi mutum rashin lahiya ma in yi ta kwana uku ana zuwa likita ana da yana masassara kaji an ce da kyalin ba ture ba aka mashi ka gani ko shi ne wa maganar da ake yi karatu kan akida akwai wahala shi yasa malamai wasu suke kauce ma irin wannan littattafan to kuma an kana karanta su ne kadai zai sa ka gyara aqidarka saboda akwai abin da zaka yi baka tunanin baka tunanin lahini yanzu misali gobara wadda aka yi cikin kasuwa ko zaka iya zuwa ka gani ayi gobara amma wanga shagon ya kama da wuta ko wanga Allah ya tsallake shi ya zo wanga ya kama da wuta wannan mai shagon idan ya zo yana iya cewa dan na sai shago daidai waje kaza da waje kaza ne ya sa kaga wannan wutar ta tsallake shi kasan shi ma da rashin imani ne da kaddara abinda kake nihi azancinka da wayanka da hangen nesa ka ne ya yasa kakkauce mu wannan abun ba Allah maɗaukakin sarki mai girma ba ne yi shi ko yanzu so da dama za ka ganin kana taya saman mutu sai wani abu ya gitta maka sai ka kauce in ka kauce ka ga dama in ka tashi ba da labari ka ce ba don na iya mutu ba da sai ya bige ni ka gani ko? duk kamance kana da mala'iku duk wanda ke kiyaye ka duk lokacin da aka ga dama su sake ka sakin kaza su kuma abin su ya same ka to duka wannan magana da ake shine ake magana kaddara mai kyawu ko mara kyawu sai malam ya ce imani da kaddare ya ce kakkace wala kaifa ya ya haka ta kasance innama huwa tasdiqu biha wal imanu biha kawai idan Allah ya jarabce ka da kaddara ka san me ake so gare ka kai imani ka gaskata ta sannan kai imani da ita kenan ka ka tsaya wani kama kame ka jawo can ka dusa na can ka yi menene ka yi menene a wannan lokacin wallahi an baka yi imani da kaddara ba har gidan ku sai ka bata da su saboda wani na iya magana kawai ka ce wannan magana da ita ce yasa wani abu ya same alhalin kuma Allah maɗaukakin sarki ne ya riga ya rubuta kaddararka kuma an sha a yi wa'azi amma kowa mancewa yake da cewa an kaga abu ya same ka to Allah ya yi zai samun ka in ka ga abu bai sami ka ba to Allah ya yi ba zai samun ka ba sai mala ya ci gaba da cewa wa mallam ya arif tafsir hadisi wa ya buluguhu aqluhu faqad kufiya zalika wa uhkima lahu fa alaihi al-imanu bihi wa taslimu lahu mala ya ce duk wanda bai fahimci tafsirin hadisi ba ko kuma hankalinsa bai kai ya gane shi ba hadisin kasan addinin musulunci ba a auna shi da hankali shi yasa za ka ga duk lokacin da ake karanta ƙur'ani ana fassarawa ake karanta hadisi ana fassarawa kana jin cewa wannan abin akwai gaskiya a cikin shi amma kuma ba za ka iya cewa ba ka yarda da wannan abu amma yanzu yadda galibinmu muka lalace su da dama malamai za su iya yin littafi goma su kutum dalilin hadisi kwara guda wajen fassara shi kaga wanda bai sani ba wanda ke zaman fada ko kuma wanda karatu ya bai nisa ba zai iya fassara shi yadda yake ko kuma in aka fassara mashi ya ji fassarar ba ta mashi ba shi ne mala ya ce duk wanda bai fahimci tafsirin hadisi ba ya ce ko kuma hankalinsa bai kai ya gane shi ba kasan ko matakin karatu hawan hawa ne ba kowane matakin karatu ba ne ke sa ka gane wani karatu shi yasa karatu ma mataki-mataki ne kaga yanzu irin karatun da muke yan ka tara yare yan shekara bakwai kana musu shi kamar yadda kasan ana mai jaki goge ne ba abin da za su gane to don shi yasa abin da baka sani ba idan aka gaya maka wanda ya shahi alkur'ani ya shahi sunna ba kai ba karrama wannan garramai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayin ya hana ta su da dama jahili zai nemi ya san abin aka gaya mai sai ya ce sai an gwada mai littafin an nuna mashi ko kuma aka ɗauko littafin larabcin banza ma aka nuna mishi yarda zaya kaga dai har yanzu haraka ce ta rashin sanin ta rashin sanin ilimi to dan shi yasa sai malam ya ce ko kuma hankalinsa bai kai ya gane shi ba malam ya ce an isar masa kuma an kyautata masa kaga da abinda baka sani ba zuwa za kai ka zamna a gaya maka sannan kuma ba ka cewa baka yarda ba kenan duk abinda kaga baka sani ba aka fassara aka gaya maka mi za kai mala ya ce abinda ya wajaba a kan shi shine yin imani da hadisin da miƙa wuya zuwa gare shi kamar hadisin as-sadiqul masduq da makamantansa a cikin ƙaddara wani hadisi ne hadisin as-sadiqul masduq shine hadisi wanda har yake zuwa ƙarshe wanda yake cewa bi katibi rizqihi aha wa shaqiyyun am am sa'idun kaga a cikin wannan hadisin ko mai tsawon nan a cikin shi deja an yi magana ko dan wuta ne kai ko dan aljanna ne kai za ka yi arziki ko ba za ka yi arziki ba wallahi a cikin wannan allan na lauhil mahfuza an rubuta ba za ka yi arziki ba wallahi ba za ka yi shi ba shi yasa za ka ga na daga cikin irin wannan misalin na cewa ba za ka yi arziki ba za a iya zuwa a ɗauki shakka na kuɗi wanga misali a rubuta maka miliyan 20 wani ya baka kaga ai ya baka ko takarda ce ko yanzu in kasa ta cikin kaya ka tashi da sai za a wanki ka miƙa aka wanke da ita an wanke ta ba kaga a tunaninka cewa lokacin da ka samu wannan takarda kayi arziki ka gama lissahin za ka yi gida za ka ƙara aure za ka yi wane ne za ka yi wane ne to tana yawa dama can a cikin littafin naka an rubuta ba kayan arziki shi yasa haka nan ta kasance da ba da an rubuta za ka yi arziki da tana yawa ba ma ka kwana da ita aje ta za ka yi ko kuma ka san ko kwanan ma tana yawa ba ka yi rike ta za ka yi ka kwana zamna tun da dama ko kan banza mu ta yana iya kwana to to shi ne magana kenan yana da kyawu irin wannan hadisan wanda suka yi magana kan kaddara ya yi imani da su sannan mala ya ce wa mithla ma kana mithlahu fil qadr sannan mala ya ce wa mithla ahadisi ru'yati kulliha da kuma kwatankwacin hadisan ar-ru'ya shine ganin Allah madaukakin sarki mai girma ranar ranar lahira su ma wannan hadisan akwai wanda suke ganin cewa ba za a ga Allah alhali kuma hadisai da dama sun zo baya ma mun karanta ko wanda Allah madaukakin sarki zai ma 'yan aljanna kowace kyauta sai Allah ya ce kuma mi suke so sai su ce komi an musu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce akwai saura ko shi ne ganin Allah gwa-da-gwa wannan Allah ido da ido to kaga irin wannan hadisa an ka karyata su dan bid'a ne kai cikakke alqur'anin ma Allah ya ce lillazina hasanul husna wa ziyada malamai duka hakanan suka ce Allah ne ziyada husna'in aljanna aljanna ce kuma Allah ya ce wujuhun yawma izin nadira ko ya ce ila rabbiha zuwa ga ubangijin su za su mi za su kalle shi to akwai akidodi da dama wanda suke karyata irin wannan hadisan kenan wannan hadisan karyata su menene bid'a ne sannan babu babu musu akan wannan hadisan kinan aka ce ar-ru'yati kulliha ganin Allah gaba ɗayan shi sannan malam ya ce wa inna bat anil asma anil asma'i ko da ko mai saurare baya jin daɗinsu to ta yamma mai saurare za ka ce abi jin daɗinsu akwai wanda su ba su jin daɗinsu ko wanda suna ganin cewa ba za a ga allah maɗaukakin sarki mai girma ba ko sannan mala ya ci gaba da cewa fa'inna ma alaihi imanu biha kawai ya waje ba a kansa ya imani da wannan hadisan wa Allah ya rudda minha harfan wahidan mala yace ko harafi guda kakka yi kakka kyamata kuma wannan harafin kakka yi mi kakka mai da shi haka mala yace to ina ga a ce kalma guda ce abba ka yarda da ita ba harafi wa aka ce shine harafi shine abu mara mi mara fasara ko wanda sai ya haɗe yake iya zama ma wani abu mai ma'ana to ko harafi cewa aka yi takkayar raka kyamata a cikin hadisin da aka fassara maka wanda baka san tafsirin shi ba kina abin da ake so da kai ka yarda sai mala ya ce wa gairi haminal ahadis da sauransu da makamantansu wannan hadisan al-ma'asurat anisikat wanda aka rawaito daga amintattu masu ruwaya in aka ce sikat su ne wanda an yarda an yarda da su yanzu kaga umar dan khattab in ya rawaito hadisi ko ko da shi kadai ne wannan hadisin mine ne sika ne aliyu bin abi talib sika ne ko su aba huraira duk suka ne su abdullahi dan mas'ud su abdullahi dan abbas duk suka ne amintattu ne su ummuna aisha duk sikati ne to amma kaga akwai masu akidun da suke mi suke zagewan ga sikatin kuma suke kiyan rada hadisan su tunan ne bayanin yake dan kakka fada masu irin wannan wannan akidai kenan shi yasa an kaji malam ya ce sikati ya ce amintattu masu ruwaya da kaji an karanta hadisi sai ka ce malam wanga hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce ne ba sai malam ya ce maka ai ruwa ta in wanga hadisin sikati ne yana nihin amintattu ne kan ma ka tsaya ba kan ka wahala saboda duk karatun da zaka yi duk binciken da zaka yi ba zaka iya nemo aibin su ba wanda zaka cewa hadisin su bai inganta ba to shine abin da ake ni da wanga malaman sikati ne sai malam ya ce wa Allah ya khasima ahadan kenan sai mai kokari mai ida wagga nukuta insha Allah sai mu tsaya idan ba karatu ne ba wanda yake bukatar gaga karatu ne wanda yake bukatar ka fahimci me kake karantawa saboda aqida aqida ita ce ita ce musulmi wallahi duk sallar da zaka yi duk kyautar da zaka yi duk zakkar da zaka yi in dai aqida ka ba cikakka bace aikin banza ne kake shi yasa shi ma manzon Allah da ya zo a Makka menene ya fara yi sallallahu alaihi wasallam aƙida ce ya fara tabbatar da ita shi yasa aka tsangwame shi kuma aka tsane shi ko yanzu in dai malami ya ce zai karanta littafin aƙida to ya san koya ake ce shi yasa kenan ba daidai ba ne a ce kawai an kaurace ma littattawa aƙida abinda ya shayi zamantakewa ko yan boko suna koya wa mutane zamantakewa amma dama ga inda matsalar take kenan a wajen akida ne sai mala ya ce wa Allah ya khasima ahadan kada ya yi husuma da kowa husuma ko shine rigima dan kayo karatu ka zo ka shigo kwana inda babu wanda suka yi karatu a ta rigima babu ko kuma baka yi karatun ba ji ne ka yi jiya da dare cikin tiktok kawai ka zo tun da sai a targima lokacin ne haƙi za a ganin mutum wanda bai karatu ba ya saurari wata fatawa ya har ciki ta daga cikin tiktok ya je iske malami ya je kura malami da ita ka gani kenan daga ka a sami ka cikin wannan Allah ka sami ka ciki sai ka yi bayani ranar lahira shine kawai matsalar duk abin da za mu yi Allah rubutawa yake sannan kuma mala ya ce kada ka yi muhawara da shi me muhawara mala ya ce wa Allah yuna yuna zarahu mine ne muhawara kana gai yana yana gai go to kai ka iya gayin daidai shi ya gaya ba daidai ba daga nan kuma ba za a taba hira hankali ba har bar wajen sannan ya ce wala ya ta'allama al-jidal malam ya ce kada ka koyi rigima kasan yanzu ana koyar rigima fa za ka gani akwai majalisar da tun da sai haddara rigima ce ake da ka je can ko baka ce ka zo makarantar koyo ba an sa sunan ka za ka koya eh kuma wallahi baka da gaskiya ba wanda yake da gaskiya bai iya kada ka an ka koyi rigima ta hanyar da za ka kubucewa kana iya kubucewa kuma ba tare da an gane ba ba ka da gaskiya to shi yasa aka ce kaka koyi kaka koyi jayayya mala ya ce wala ya ta'allamul jidal kai ya yi mi kada ya karanci jayayya kada ya koyi jayayya mala ya ce fa innal kalama fil qadri domin lalle magana jayayya a cikin kaddara da ganin ubangiji ko duk wanda aka yi baya da alkur'ani ko mina sunani makruhun aka ce duka wannan abin kyama ne ƙaryata hadisai kan ƙaddara ƙaryata hadisai kan ganin Allah sannan ƙaryata alkur'ani ko kuma cewa dole da ƙur'ani kadai za a aiki wannan duka abin kyama ne ba a san shi sannan haramun ma ne wallahi rigima kan addini kawai haramun ne kawai ka bari in mutum zai fahimce ka ka koya mashi idan kuma rigima za ku yi to da in dai kun rigima da kai da shi duka ɗaya ne a lokacin babu ilimin kanka kai ma jaki ne ya ya bigi jaki yan rama yana daga cikin siffar da ake gane ɗalibin ilimi na kirki shine yin kin yin rigima da wanda bai kai matakin shi ba a karatu amma tsakanin ɗaliban ilimi za a yi su ma ba rigima ba ce za a yi za a iya kawo dalili in kawo dalili ƙarshe wanda ya gane bai da gaskiya sai ya karɓa shi ne ɗalibin ilimi mazahib al'arba'a dukansu da shafi da malikiya ko da shafi'iya da hanafiya da hambaliya duka cewa suka idan waccan aƙidar ta yi daidai a bita haka suka cewa duk da ƙungiyarsa ba ɗaya ba to amma mu yanzu ana ta taya wani tsakanin ɗan izala da ɗan izalan ma wanga ya ce wanga ya ce ko da kukan gaskiya kowa yake idan duka abu ne wanda a cikin koyana akwai matsala ha sai dai a yi fatan duka Allah ya Allah ya kiyaye sai mala ya ce wala yakunu sahibuhu in asaba bi kalamihi as-sunnata min ahli sunnati hatta yada al-jidala wa yusallimu wa yu'minu bil athari sai mala ya ce kuma ma'abucin jayayya ko da ya dace da sunna ta hanyar jayayya ma'ana ko da yana da gaskiya a jayayyar da yake mun gane yana jayayya amma in ka saurara ka san wance yana da gaskiya to matsalar kawai jayayya ce ake yi ko to malam ya ce ba zai kasance ba daga cikin ahalis sunna to kaga hoton shangiya bai hidda ka daga cikin ahalis sunna ba amma rikici kan addini da jayayya zai cire ka daga cikin mi daga cikin ahlus sunna saboda manzon Allah ya hana ya hana hakana saboda manzon Allah ya sai da ma ya watsa ma wasu ƙasa dalilin mi dalilin rigima da suke a cikin alkur'ani mai girma duk tausayin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kinan jayayya za ta iya hidda ka daga cikin ahlus sunna ko idan ka bari za ka dawo ko sai malam ya ce har sai ya bar jayayya to za ya dawo kuma ya miƙa wuya ya ba da gaskiya ga hadisai kinan don haka insha Allah za mu tsaya idan mun zo sati na gaba za mu tashi inda muka inda muka tsaya kinan yana da kyawu ya kokarin abin da ka karanta akwai wanda za ka karantar da shi ka karantar da shi nan babu kyautar da za ka mutum kama ka gyara mai wani abu a cikin a cikin addinin shi abinda muka wada na daidai Allah ya ba mu lada kuskure ko tuntuɓe harshe wanda muka yi Allah ya yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Mm-hmm. Mm.